نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu daren biyar afwan daren biyar daren biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ashirin da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na casa'in da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya mun karanta babin ƙarshe na wannan ainihin wato ƙarshen karatunmu mun kwana a babul masajidi fil buyuti mana gina masallatai a cikin gida domin yin sallah ga su mutanen gidan sallolin na filfili da kuma wanda wata larura ta tare shi bai samu yin sallah farilla ba da kuma mata da ke gidan da waɗanda ba su samu ikon zuwa masallaci ba sai su yi sallah a wurin ko kuma samar da wani wuri na musamman don ya zama wurin yin ainihin sallah a ainihin cikin gida ɗin. in jama'a musulmi ba su manta ba jiya na yi ishara akan cewa kurewar lokaci ta sa ba za mu samu mu dan tattauna ainihin bayanan ba a ƙashin gaskiya saboda Allah dukkanin bayanan da za mu tattauna su na riga na shigar da su a cikin karatuttukan da aka yi su jiya sai dai kawai zan yi muku ishara zuwa ga wannan littafi wadda a doktor khalid ibn ali ibn muhammad al'ambari ya ainihin wato rubuta shi ya sa mishi suna masajidul buyuti ahkamuha wa adabuha masallatan cikin gida ina hukunce hukuncensu ina kuma ladubbansu sannan sai ce ghurfatu salati fil baiti sunnatun gha'ibatun ɗaki na musamman da ake tattala shi domin yin sallah a cikin gida wata sunna ce wadda ta ɓoyu a cikin gidaje ba a ganinta amma salaf ya kawo cewa salaf galibi suna da ire-iren wannan daga cikin abubuwan da ya kawo masu ban sha'awa a nan shine tarihin irin waɗannan masallatai a cikin gida ya ce sayidina abubakar shi ya fara gina masallaci a cikin gida ya kawo a cikin riwayar bukhari ta kissar sayidina abubakar ya gina masallaci a gefen gidan shi yana sallah da rikici ya rikici aka ainihin nemi ta da hankali ya kulla masallaci ya hijira ya baggarin da wani ya dawo da shi a matsayin ya shiga cikin alfarma da sharaɗin cewa abubakar ya dawo amma fa ba zai ci gaba da yin sallah da karatu da menene a bayyana ba da abubakar ya zo sai ya sake gina masallaci a cikin gidan shi haka hadisin ya ce a cikin gida yana karatu yana sallah kowa bai sani ba to da al'amari ya yi kamari sai abubakar ya ce to ma'ana komai ta tafas ta ƙone shine sai dawo sai ya gyara wancan masallaci nashi na wajen gida ya ce to yanzu ya yi fito na fito da wannan doka ta jahiliya ya gina masallacin a ƙofar gida kuma zai ci gaba da sallah a bayyane kuma zai ci gaba da yin karatun alkur'ani a bayyane alfarma kuma da ibnu da ginna ya saka shi a ciki ya fita daga alfarma ibnu da ginna ya shiga alfarma Allah duk wanda kuma ya shirya abubakar ma ya shirya to a cikin wannan hadisin gurfatul musalli ko kuma masjidul baiti ya bayyana shine malami yake cewa wannan shine masjidul baiti na farko a musulunci tun a lokacin ainihin farko-farkon musulunci a makka don haka zan bar muku wannan littafi ga waɗanda suke sha'awa sai su ainihin wato yi ƙoƙari sai su yi photostat ɗin shi domin ainihin su karanta abin da nake ba da shawara ko kuma abin da nake so in yi tambihi a kai kusan dukkan abin da muka zo muka tattauna sai ku ga na zo da littafi ɗaya ko biyu na ce ina ba da shawara a yi photostat a karanta abin da yake faruwa jama'a saboda waɗannan samun littafan suna da ɗan wahala wani lokacin a ƙasashenmu musamman ire-iren waɗannan littafai waɗanda yake bugun khalij ne littattafai bugun khalid wahalar samu ne da su ma'ana bugun kasashen larabawa ainihin kasashen sham saudi arabia da makamantansu galibin abin da yake faruwa littattafan da ke gangaro mana najeriya littattafai ne bugun ƙasar misra wanda yake jauda wato eh, nagartar bugunsu da kyan bugun bai kai ainihin irin wannan ba yanzu ka kama wannan littafin gashi riyal ashirin riyal ashirin nawa kenan naira ɗari takwas ko ɗari takwas da arba'in ma to kaga wannan na misra ne gashi nan yanzu kan tafi nan sai suka ce sun ce maka ɗari da sittin to amma kana bankara shi kuma zaka ji ya fara ƙararras ƙararras zai yage amma kaga wannan gashi gar da gar ne takarda ce za a ba a sata mai kyau to wannan photostat da ake cewa ga ɗaliban ilimi suna buƙatar waɗannan abubuwa domin za ka yi mamaki wannan photostat da Allah ya kawo mana yanzu ya sauƙaƙe mana ake yin shi shine matsayin kwafewa da ɗaliban ilimi suke yi idan ka je yanzu jami'ar islamiyya za a nuna maka library din muhammad nasiruddin al-albani shi da yake Allah madaukakin sarki ya sa mishi danganar rubutu galibi wani lokacin baya photostat idan ya ga littafi yana so ya rasa yadda zai sai zauna ya kwafe shi da ya zo rasuwa sai wasiyar dukkan littafin shi ya sadaukar da su ga jami'ar islamiyya da ke madina idan ka je jami'ar islamiyya yanzu da ke madina in ka shiga cikin library din domin an mai da su yanzu reference library in aka baka izini ka shiga wurin sai ka ga littafai da dama wani littafin ya kai girman bulogul maram sau biyu ya zauna ya kwafe shi da rubutun hannu bawan allah ba abin da ya dame shi to mu yanzu allah maɗaukakin sarki ya yassare mana harkar photostat to ga ɗaliban ilimi suna buƙatar waɗannan littattafai kuma fa kullum muka yi darasi ya kamata mu zo da wani littafi makamantan haka wani lokacin kawai ina takaita mana ne in yi mana bayani in yi mana ishara in ba haka ba ya kamata ɗaliban ilimi su samu waɗannan littattafai idan ka samu kai photostat ɗin abu na farko da za ka yi kenan shine photostat abu na biyu shine ka karanta abu na uku fa sai ka samu wani wuri sai ka adana shi saboda kana nan wata rana za ka ji matsalar ta taso akan haka kawai sai ka fito da shirinka ina fatar an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'ar musulmi kun ji wannan babban malami hafizul islami abu abdullah muhammad ibnu isma'il al-bukhari ya ce babu tayammuni fi dukhulil masjidi wa ghairihi babin da ke bayani akan shiga masallaci da kafar dama sai kuma ya ce wa ghairihi da wani wurin wanda ba masallaci ba ma ma'ana dukkan wani wuri wanda yake na alheri ko na tsabta ba wurin kyama ba kamar ɗakin da kake kwana kamar falo kamar cikin gida shi ma so ake ka fara shi da dama to zaka ji ina imamul bukhari ya samo hujja akan cewa wasu wuraren kuma banda masallatai ma'ana masallaci babu mutumin da yake shakka cewa da dama za a shige shi ko to ɗaki kuma fa falo kuma fa cikin gida fa ofis kuma fa duk waɗannan wuraren ma bukhari sai ce in za a shiga a sanya ainihin kafar dama sai ya ce wa kana ibn umara yabda'u bi rijlihi yumna sayyidina abdullahi dan umar ya kasance yana fara shiga masallaci da kafar shi ta dama fa idza kharaja idan kuma zai fita fa bada a birijilihil yusra sai ya ainihin sanya kafa shi ta hagu sai ya fita da ita ina fata an gane قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة الله يقارى متى يرجع قالت عائشة تشي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كسنشي يحب التيمن ما استطاع yana son gabatar da dama fara abu da hannun dama yin ayyukan alkhairai da hannun dama amma sai ta ce mastafa'a gwargwadon iyawar shi ga abin da yake da ikon yayi da hannun dama sai yayi fi sha'anihi kullihi a cikin dukkan al'amuran shi fi tuhurihi sai ta buga misali kamar wajen tsarkin shi kamar me kamar alwala kamar wankan janaba kamar wankan juma'a duk waɗannan abubuwa na ibada tsarki ne annabi sallallahu alaihi sallama da dama yake farawa kai ma sai ka fara da dama sai ka samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarajjulihi sannan da kuma taje kai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai taje kai babu inda aka hana musulmi ya bar su ma jama'a abin da bahaushe yake kira gizo babu laifi zaka iya tara gizo ka tara su ma ta yi dam amma sharaɗin shine ka wanke ta ka tsabtace ta ka sa mata mai ka rinka taje ta domin wani mutum ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama mutsu mutsu haka manzo Allah ya ce wannan gashi da kuka gani baiwa ce idan Allah ya maka baiwa da gashi sai ka wanke shi ka sa mishi mai ka rinka taje shi in ba haka ba fa sai ce sai ka aske shi don haka jama'a ya halatta ka bar ainihin suma amma ka rinka tsaftace ta to in ka zo tsaftacewar wajen tajewa sai ka fara da ɓarin dama mace ce aka zo za a yi mata kitso in za ta tsifa sai ta fara da ainihin tsefe ɓangaren dama haka an zo za a yi mata kitso sai ta ce makitsiyar tata ta fara da ainihin ɓangaren dama aski aka zo za a yi maka sai ka ce mai maka aski ya fara da ɓangaren dama duk waɗannan abubuwan suna daga ainihin cikin sunna haka kuma wajen yankan kumba shi ma sai ka ce a fara da ainihin hannun dama a fara da ƙafar dama inna ma wasu abubuwa ne muka ga gazali ya kawo kuma muka ji mutane galibi sun yada su musamman an samu masu wa'azin turmi suna cewa waɗannan abubuwan shine wai a fara da ainihin yatsa kaza sai a koma a tsallaka yatsa kaza a'a za a yi maka yankan kumba sai ka miƙa ainihin yatsun dama hannun dama sai a gama yanke wannan kumba sannan sai kuma a koma ainihin hannun hagu sannan sai a koma kafar dama ina fata an gane sannan sai kuma a koma ainihin abin da ya shafi ta ainihin hagu domin yankan kumba menene tuhur ne tsarki ne wata rajulihi da kuma taje kai wata na'ulihi da kuma sanya takalmin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah yana fara sanya takalmi da dama yana kuma cirewa da ainihin wato hagu wannan hadisi a can baya mun karanto shi a lamba ta ɗari ɗaya da sittin da shida idan jama'ar musulmi ba su manta ba to a nan imam bukhari da ya ce babin da ke bayanin shiga masallaci da kafar dama ko to asarin nan da ya kawo na abdullahi dan umar wanda za mu zo mu dan tattauna magana akan shi kaɗan insha Allah shi ne babbar hujja akan haka ko an fahimci wannan domin wannan asarin nassi ne akan magana cewa abdullahi dan umar yana fara shiga da kafar dama in kuma zai fita sai ya fita da ta hagu to amma sai kuma imam al-bukhari ya kawo nassi na umumi masallaci na daga cikin wuraren alheri waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta dunkule take cewa a cikin al'amarin shi gaba ɗaya to a nan cewa cikin al'amarin shi gaba ɗaya gwargwadon ikon shi shine ya shigo da wa gairihi don haka wurare kamar kasuwa shago ofishi gida ɗaki duk da kafar dama za ka fara shiga ko an fahimci wannan da kyau to amma abin da ya shafi wurare na kyama kuma fa kamar na ƙazanta irin ban ɗaki da wuraren najasa su ne ake gabatar da ainihin ƙafa hagu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Allah ya taimake mu wannan asarin da wannan hadisin da muka karanta bari ku dan ji kaɗan daga abin da babban malami ibnu hajar Allah ya gafarta mishi ya faɗi cikin fatuhul bari da ya ce wa kana ibnu umara sai fassara da cewa ai fi dukhulil masjidi don kun ga a cikin hadisin a cikin asarin ba a ce shiga masallaci ba sai fassara da cewa ai game da shiga masallaci to sai ibnu hajar ya ce walam arahu mausulan anhu a iyakar bincike na da nayi ban ga wannan asari na ibnu umar da cikakken isnadi har zuwa ga abdullahi dan umar din ba kenan ya zama mai kenan ya zama mu'allaqun kenan kamar yadda bukhari ya kawo shi bai faɗi isnadin ba to dama daga cikin ayyukan da ibnu hajar yake a cikin fathul bari shine mai yana yin kokarin binciken gano asalin inda isnadansu suke bayan aikin da yayi a cikin littafin taghliqut ta'aliq na takhrijin duk waɗannan asarai da kawo asalin inda suke da hadisai to amma kun ga sai yake cewa sam bai samu inda isnadin wannan yake ba sai ce lakin fil mustadrak lil hakim min tariqi muawiyah ibn qurra sai dai kuma an samu wani asari a cikin littafin al mustadrak na hakim daga sahabin nan mai suna muawiya dan qurra an anasin daga anas annahu kana yaqulu Anas ya kasance yana cewa min as-sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna anas ya ce yana daga cikin sunna in zaka shiga masallaci ka shiga da kafarka ta dama wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra idan kuma zaka fita sai ka fita da kafar hagu sai malam ya ce was-sahihu maganar da take daidai a wurin malamai anna qawla sahabi min sunnati kaza mahmulun ala rafi idan sahabi ya ce kaza sunna ne to yana yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan sahabi ya ce an kasance ana umarnin mu yana nufin annabi ke umarnin su in sahabi ko sahabiya ya ce an kasance ana hana mu yana nufin ko tana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ke hanawa wannan magana al-imam al-hakim ya tabbatar da ita karara a cikin ainihin littafin shi mai suna ma'rifatu ulumil hadith dan haka in sahabi ya ce kaza sunna ne to wannan hadisin in ka ji zaka iya cewa wannan daga annabi ne sai dai lafazin ne ya yi amfani da lafazin shi amma yana ba da labarin dokar daga annabi ce malam ya ce to tunda ya tabbata kenan wannan asarin na anas daga annabi ne kenan ko to me yasa bukhari bai kawo shi ba ta iya kai wannan tambayar sai ya ce lakin lamma lam yakun hadisu anasin ala shartul musannifi ashara ilaihi bi asar ibn umara shi yasa ake cewa ibn hajar lauyan bukhari fa baya yadda Bukhari ya faɗi yanzu nan gwagwarmaya ake shiga a fita ina asalin asarin nan da Bukhari ya kawo ibn hajar ya ce bai samo shi da isnadin shi ba to kama a zargi Bukhari dan me ya kawo shi sai ya ce a'a Bukhari ma mai yiwa bai samu isnadin shi ba amma kuma ga wanda ya samu isnadin shi sai dai wannan da ya samu isnadin shi bai cika sharaɗin shi ba don haka sai ya gwammace ya kawo wanda tun farko ma'ana bari ku ga misalin wannan a ɗabi'a ɗan adam za ka tafi ɗaurin aure ne a matsayinka na babban mutum sai ya zama motarka irin ta manyan mutane sai ta lalace sai ka ga cewa da ka ɗauki tsohuwar mota ka je gwamma mai a caɓa ya goya ka domin nan da an gani dama an san kafi ƙarfin wannan wato wani abu ne na gaggawa ya faru kawai ko kun fahimci wannan da kyau haka ce a ranka da ya yi ku dai mu shiga a yi sauri a daura ma'ana da ya zo da tsohuwar mota wadda bata dace da shi ba gwamma ya zo da abin da da an gani an san ya fi karfin abin wannan asarin na anas ya kamata bukhari ya kawo amma bai cika sharaɗin shi ba ma'ana bai dace da shi ba ko da ike akwai hujja a ciki sai ya fake da kawo wanda daga gani dama an san cewa wannan ma ba irin hujja ba ne a wurin bukhari kaji yadda ibn hajar ya shiga ya fita ya tsaya wa bukhari akan wannan ya ce to shine sai al-imam bukhari ya kawo asarin wato ya yi ishara ga asarin anas amma sai ya kawo na abdullahi dan umar wa umumu hadisi aisha sannan kuma hadisin nan na aisha da muka karanta ya dullu alal bada'a bil yamini yana ainihin nuna cewa abin duk da za a fara a fita da ainihin me ai abin duk da za a fara a fara shi da dama to amma bari ka ji shi yadda yace sai ya ce amma kuma hadisin na Aisha yana nuna mana cewa wajen fita din ma za a fita ne da dama fil khuruj min al masjid aidan yace shi ma zahirin hadisin abin da yake nunawa kenan sai yake cewa wa yahtamilu an yuqala fi qawliha to kuma ta yiwu da yace da tace din nan mastata'a amma wannan maganar da ya faɗi wannan umumin ba zai ɗauku a haka ba abin da zai fassara mana haka shine waɗannan asaran na waɗannan sahabban domin akwai lokacin da in ka rikice ka kasa fahimtar wani abu sai ka dubi yaya ne almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin wannan sai wannan ya baka kyakkyawan tunani akan cewa abin da suke yi din nan shine abin da annabi yake nufi a wancan wurin tunda dai har aka nuna shiga da kafar dama fitafa da kafar hagu to ashe wancan hadisin da yake umumi bai kamata a fahimce shi cewa shiga da fita da kafar dama bane sai a dawo a ɗauki aikinsu sai a fassara shi ina fata an gane to da ta ce kuma gwargwadon ikon shi fa sai malai yake cewa ihtirazun amma la yastati'u fihi at-tayammun shar'an wannan ta faɗa haka ne dan ta togace wuraren da a shar'ance ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara su da dama ba kamar me ka dukhulul khala kamar shiga ban ɗaki annabi baya shiga ban ɗaki ya sanya ainihin kafar dama a farko wal khuruju min al masjid da kuma fita daga masallaci ita ma anan ba da dama bace za ta zama ainihin da hagu ce wa kaza ta'atil ashiya al mustaqbara haka nan yin abubuwa na kyama bil yamini da hannun dama su ma ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin su kamar me kalistin ja'i kamar kama ruwa yin tsarki wa tamahhut da kuma ainihin fata majina annabi baya sa hannun shi ainihin na dama akan karan hancin shi ya fata majina sai dai na hagu abin da ake nuna maka kenan wa alimat aisha radiyallahu anha hubbahu sallallahu alaihi wa sallama lima zakarat imma bi ikhbarihi laha bi zalika to in ka tambaya ka ce ke aisha yaya kika kika san cewa duk sha'anin manzon Allah da hannun dama ne yake farawa ya kika kika san annabi yana so ya fara abu da hannun dama sai malam ya ce ɗayan hanyoyi biyu ko dai shi annabin ne ya gaya mata sallallahu alaihi wa alihi sallama wa imma bil qara'ini ko kuma saboda zaman tare da suke yi sai ta fahimci haka shine sai ta bada labari kun ji jama'a kun ji waɗannan bayanan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan dan haka shiga masallaci da kafar dama ake shiga fita kuma fa da kafa hagu ake fita abinda ake nema da musulmi jama'a shine natsuwa domin wani zai zo ya shiga masallacin ma bai san ya zo kofar masallaci ba wani zai zo fita bai san ya zo fita ba ana so ka zama wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna in kana tafiya ka rinka tafiya a natse kamar kana kirga tafiyarka Allah ya taimaka babun hal tumbashu quburu mushrikil jahiliya wa yuttakhadhu makanuha masajid imam al-bukhari kenan yace ko ya halatta a tone kaburbukan maguzawa na jahiliya arna mushirikai na jahiliya ga kaburbukansu sai a zo a hahhaƙe a je a tattara nama da ƙasusuwan a je a zubar a wani wuri wannan wurin a zo a gina masallaci ko ya yi daidai a haka bi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya jawo wannan tambayar saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ce la'anallahu yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine wa yahudawa a cikin wata riwaya ta wannan hadisi yadda zamu zo mu same ta nan cikin littafin insha Allah hai ce wan nasara har da kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu sun zama wurin sujuda to don karka fahimci haka ake cewa ko ya halatta a yi wannan abin barin bayyana muku yadda babin yake nufi a ce makabarta ce a nan ta kafirai sai aka zo za a yi masallaci sai aka rasa wurin da ya dace fiye da wannan wurin kasan haka tana faruwa a rayuwa ba inda ya dace sai nan wurin kaico nan kuma gashi makabarta ce ta kafirai a nan abin da ya sa imam bukhari ya ce kafiran jahiliya saboda hadisin da yake so ya kawo ne yake so su yi keke da keke in ba haka ba ko da makabartar kafiran yau ne ya halatta a tone waɗannan kaburbuka sai ainihin gina masallacin a wurin me yasa bukhari ya gabatar da wannan tambaya dan kaka zo ka ce to ai manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa yahudawa da nasara saboda sun mai da kaburbukan annabawa sun zama masallatai to anan imam al-bukhari zai maka hujja ta ilimi da ta hankali hujjar ilimi zai kawo maka hadisi ta hankali kuma ai ya ce a tone shin in aka tone kaburbukan zai saura kuma a ce wurin kaburbuka ne kenan wurin ya zama ba komai kenan a ƙarƙashin haka kaga daidai ne wannan wurin da shi da wanda babu kaburi a ciki asali ina fata an gane sai malam bukhari ya ce وما يكره من الصلاة في القبور da kuma bayani akan an hana yin sallah a makabarta ina son ka rinka fahimtar littafin da kake karantawa idan ɗaya ne daga cikin ƙudama ya rubuta shi to kalmomin da yake ya sha bamban da irin kalmomin da mutaakhiri na suke ko mu'asiri ƙudama su ne malaman da su ne su imamu malik da almajiransu su shafi'i da almajiran almajiransu da su bukhari da makamantansu waɗannan su wake kira ƙudama'u su in suka ce kaza makaruhi ne to ba makaruhi suke nufi irin na malamai na yanzu ba su adda su imam malik in suka ce kaza makaruhi ne abinda suke nufi abinda aka hana kawai wannan sun ladabtu ne da yadda Allah yake magana a cikin alkur'ani da Allah ya bayyana shirka zina da sauran abubuwa barna iri-iri sai tattara sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha Allah ya ce shirka kisan kai zina kaza sai ya ce duk waɗannan a wurin ubangiji makaruhi ne yanzu ka ɗauka da nufin makaruhi irin na malaman fiƙihu ma'ana kenan ba laifi a kai sai dai kawai an dan kyamaci abin ne a'a me ake nufi da kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wannan abun munin shi a wurin ubangiji dukkan su abubuwa ne da aka hana a ƙarƙashin wannan da bukhari ya ce wa ma yukrahu da kuma bayani akan hani da aka yi dangane da yin sallah a makabartu an hana yin sallah a makabarta jama'a na'am wara'a umaru أنس بن مالك يصلي عند قبر سيدنا عبد سيدنا عمر يجا أنس بن مالك ينا صلى أور قبري فقال سيتي دشي القبر القبر قبري قبري كيهنكلي كيهنكلي دا قبري ولم يأمره بالإعادة سي بخاري يتي amma fa kuma Umar bai umarci Anas ya sake sallar ba dalili akan idan da a ce nan kabari ne nan kabari ne ka zo kai sallah ita sallar Allah kaiwa ba kabarin ba sallar ta yi sai dai bai dace asali kai a wurin ba shine abin da bukhari yake nufi walam ya amurhu ai umar bai umarci anas da ya sake sallar ba kenan tunda sallar dan allah ce to bata ɓaci ba asali za ka zo ka ji cikakkiyar riwaya za mu karanta ta ba da daɗewa ba insha Allahu ta'ala anas dan malik ya tashi yana sallah ashe kabari ne kusa da shi sai umar yake ce mishi alqabra alqabra kai hankali kabari kabari sai anas ya ji da kuskure sai ya ɗauka umar yana ce mishi alkamar alkamara ne yana ce mishi wata wata sai anas yana sallah sai daga kai yana duba wata yana duba wata sai umar ya ce inna ma aqulu alqabr alqabr hankali da kabari hankali da kabari aka ce sai anas ya ci gaba da sallar shi da ya idar da sallar fa umar bai ce mishi ya sake sallar ba dalili akan cewa in aka yi sallah dan Allah a makabarta sallar ba ta ɓaci ba sai dai asali ba a so a yi haka ba an hana wannan zai amsa maka wata matsala da muka yi a baya akan halin nahayu ya fasad shin duk abin da aka hana in ka yi shi abin ya ɓaci muka ce akwai tafsili a ciki na daga cikin tafsilin waɗannan wuraren shine sallar dan Allah aka yi ta ba dan kabarin ba ma'ana sallar da ake yin ta ba ta da alaka da kabarin to ba abin da ya bata sallar jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan asarin ma akwai 'yan maganganu kaɗan waɗanda ya kamata ainihin wato a karanto a cikin ainihin fatuhul bari ga sunan su ne maganganun da ainihin nake faɗa muku wanda sayyidina abdul sayyidina umar da ya ganshi sai yake ce mishi hankali da kabari kabari shine shi kuma yake daukan cewa farin wata ne wannan asarin ainihin al-imamu abu nu'aymin malamin bukhari ya ruwaito wannan ainihin asarin haka akwai makamancin shi wanda al-imamu abdul razzaq as-sanani ya ainihin fitar da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة kun ji wannan hadisi jama'a wannan hadisin yana daga cikin riwayar sahabi karami daga babban sahabi aisha karama ce cikin sahabbai in ana magana manya-manyan sahabbai mata domin ummu habiba tana sama da ita ummu habiba yayar sayyidina muawiya ce ummu habiba yar gidan abu sufiyana ce mijinta musulmi ne yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari sai suka yi hijira daga kasar makka suka tafi kasar habasha tsarki ya tabbata ga Allah tun daga makka suka taho har jidda a ƙasa ka auna tafiyar tafiyar ta kai tazarar a ce daga kaduna zuwa zaria a lokacin kuma duwatsu ne hakan nafsin riwayar labarin hijirar ta bayyana inda suka hau jirgin ruwan zuwa ƙasar habasha a nan jidda ne suka je suka shiga da suka shiga sai suka tafi kasar habasha kai co ƙasa ce cike da kiristoci da aka je shi sai ya yarda sai ya shiga christianity da ya yarda ya shiga christianity to aure ya mutu tsakanin shi da ita ya yarda ya zama kafiri aure ya mutu sai can ta zauna tare da muhajirai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu labari sai ya aika cewa yana so ya aure ta abokin shi sarkin ƙasar shine sarki na jashi ya biya mishi sadaki kun ji asalin auren yadda ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta sai ta waye gari sai ta zama uwar muminai muawiya kuma fa sai waye gari kenan sai zama kawun muminai dan haka ka zagi muawiya ka zagi kanin uwarka ina fata an gane haka abin yake haƙƙan domin ita ummul mu'mini na ce mu'awiya kuma kaninta ne don haka kanin uwar mu'minai ne Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan matan guda biyu da ummu habiba da ummu salama dukkan su sun je ƙasar habasha to ita ummu salama ita kuma mijinta bai ridda ba yana daga cikin muminai daga can habasha sai ainihin labari ya zo gare su cewa ai duk arnan makka sun musulunta ashe jita-jita ce sai suka ɗibo jiki suka taho suna tahowa sai suka samu ai ƙarya ne to a lokacin ne arnan suka ainihin ƙara bore suka ƙara strike suka ƙara cin mutuncin musulmi da suka tashi sai suka koma kuma sai suka dawo madina to an dawo madina ba a daɗe ba sai mijinta allah ya mishi rasuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aure ta ina son ku gane tarihin yadda abin ya faru ne ya akai har suka je kasar Habasha ya akai suka gano wannan abubuwa da suka je kasar Habasha kasa ce ta kiristoci ashe sai suka gano wata church coci yadda suka siffanta ta a cikin riwayar wannan hadisi wadda Abu Dauda ya ruwaito suka ce mai kyau ce very beautiful har suka faɗi sunanta suka ce sunanta Mariya wannan sunan ya kamata ku kiyaye shine sunan da muke sa wa 'ya'yanmu mariya ai innama su suna sawa ne da alif mai madda mu kuma namu mariyattu ne amma shine dai ko yanzu zaka ji kiristoci suna sa mariya m a r i a haka suke sawa to mu kuma sai mu sa m a r i sai mu sa y sai mu sa a h sai zama mariya ko kuma mu sa mariyatu shine bambancin amma shine dai sunan church din mariya asalin abin da ya faru ashe zuwansu sun ga wannan coci to ka san mata abin da ke ba su sha'awa bai da wuya ashe wannan coci ta burge su saboda an yi an yi decoration an yi mata beautification an gyara ta ta yi kyau annabi yana kwana biyar zai rasu suna zaune kusa da shi yana kwance sai ɗaya ta ce wa ɗaya o wance kin tuna cocin nan da muka gano mai suna mariya a ƙasar habasha kai wannan coci tana da kyau ke kin ga hadda hotunan annabawa a cikinta annabi yana jin haka sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sai ya miƙe zaune daram kamar bai taɓa rashin lafiya ba annabin ya ji shirka ba zaman lafiya ma'ana amma akwai rashin lafiya sai ya warke sai watsake fas ya zauna a lokacin ne ake wannan labarin aka ce zakara kanisatan suka saka ainihin labari ko suka ambaci wata coci ra'ainaha wadda suka ganta bil habasha a ƙasar habasha ita ce ƙasar ethiopia ƙasar hayya salasi fiha tasawir a cikinta akwai hotuna ko akwai gumaka duk sura yana ɗaukan wannan akwai hotuna ko akwai gumaka ina fatan an gane kuma duk wacce fassarar da kai daga ciki yana faruwa ga kiristoci kiristoci suna mammanna hoton annabi isa da annabawa sannan suna ainihin kafin suna sassaka gunki su ce wannan annabi isa ne saboda haka wannan coci tana cike da gumaka tana cike da hotuna fa zakarata lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin wannan coci fa qala sai manzon Allah ya ce ulaiki kin ga waɗannan haka asalin karatun yake amma ibn hajar sai ya ce ya halatta kuma a ce ula'ika ina fata an gane don haka akwai halaccin ula'iki ko ula'ika kin ga waɗannan shirarul khalqa idza kana fihim ar-rajul salihu idan aka samu mutumin kirki a cikin su famata sai ya rasu banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci a ainihin wato kan kabarin shi to a nan ina so ku gane a nan annabi yana faɗin masallaci ne da nufin mai church mana wurin sujuda domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba church zai ce ba sai ya ce kawai wurin sujuda don yana son ya kwatanta musu abin da yadda al'amarin yake a addininmu haka a ƙasashen kudu jama'a in ka tafi yanzu ba su san wani abu masallaci ba ko ka ce musu ainihin kaza kaza sai dai yanzu da fahimta ta ɗan ƙaru amma a da duk sanda ba ce musu kai muslim church ko kuma ka ce musu I'm a muslim pastor ba za su taba gane ba eh in ba ce musu kai pastor ne amma na musulmi ba za su gane ba dan ka ce musu kai malam ne abinda za su gani dama kai malam ne ba haushe kenan ba su san malam ba ba su san shek ba ba su san imam ba sai ka ce musu pastor to ba su san masallaci ba sai a ce muslim church cocin musulmi kai hargitsi kenan ne Allah ya kiyaye banau ala qabrihi masjidan sai su gina ainihin wurin sujuda akan ainihin kabarin shi wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su zana waɗannan hotuna ku duba jama'a idan mutumin kirki ya rasu sai su ɗauko ainihin kabarin shi ma'ana sai su gina masallaci akan kabarin shi sannan sai su zana hotuna sai su mammanna a cikin ainihin masallacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ula'iki ko ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama waɗannan mutanen su ne a shararan halitta a ranar alkiyama ma'ana tantagariyar ashararai in aka ce asharari fa kalmar larabci ce abinda bahaushe yake nufi da asharari shine ne gangariyan dan iska waɗannan su ne gangariyan 'yan iska a wurin Allah ma'ana kamar babu 'yan iska lalatattu cikin halitta a wurin Allah irin waɗannan waɗannan ayyukan guda biyu ina son ku riƙe su dukkansu annabi yake ishara zuwa gare su shine me gina masallaci akan kabari ko kuma kawo kabari a saka a cikin masallaci mugun abu ne na biyun fa shine zana hotunan don haka jama'a sai a kiyaye shi yasa na zo mana da wannan littafi shi ma aikin ba zai kare ba fa eh gashi tahziru sajidi min ittikhadhil quburi masajid wannan littafi yau wajen shekara shi 60 da rubutawa malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta sai da ya bada tarihin dalilin rubutawa wani shehin ɗariƙa ne ya rasu a kan titin da albani yake a ƙasar suriya a wancan lokacin ashe san da ya rasu su 'yan ɗariƙan ba su gane karama shi ba sai bayan da ya rasu sun je sun rufe shi cikin al'umma gama gari sai kabarin ya ɓace musu kuma suka kasa gane ina ne kabarin wai sai daga baya sai suka gane ashe shehi ne mai daraja nan da nan sai suka killace raƙumin shi raƙumin nan aka yi ta mutunta shi a matsayin shi ne shehin duk albarkar shehin raƙumin ya ta ce ka duba dan Allah wahala yan dariƙa suna wahala a duniyan nan nama ku yanka abun ku ci kawai ku zauna lafiya suka zauna suka yi ta wahala da raƙumi sai raƙumi ya mutu da raƙumi ya mutu suka yi kuka suka yi jana'iza suka yi wa raƙumi komai suka zo tsakiyar masallaci sai suka saka shi a ciki to Nasiruddin Al-Albani yana da wani taurin nasiha duk bid'arka haka ɗaliban shi suka faɗi sai je ya same su yan ɗariƙan ba ruwan shi da cewa yan ɗariƙa ne ko yan waye ya je ya same su ya ce musu annabi ya hana wannan aka zauna bayan an tattaunawa suka ƙi shine ya dawo sai rubuta wannan littafi tahziru sajidi tsoratar da mai sujuda min ittikhazil quburi masajid game da mayar da kaburbuka wurin sallah a cikin wannan littafi jama'a ya yi bincike bincike mai daɗi daga cikin abubuwan da yake cewa sharhin da ya kawo a ƙarƙashin wannan hadisin da muka gama karantawa hadisin aisha ko bayani akan ummu habiba ɗin nan sai ya ce قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري الحافظ ابن حجر أي ابن رجب يا فدي أتكن فتح الباري ذاكو mamaki. wannan fatuhul barin kuma ba wannan ba a ba wannan ba malamin wannan yana da littafi da ya sharhin sahihul bukhari shi ma kuma ya sa mishi fatuhul bari to amma abin da ya faru asalin rubutun hannun mafi yawa sai ya bata iyakar idda aka buga shekara goma da ta wuce to sai ya zama waɗannan maganganun da za mu karanto ma ba su daga cikin waɗanda aka samu to sai ka ce ina ne nasiruddin albani ya samo su ya samo su daga wani malami ne mai suna ibn urwa wanda ya zauna ya aikin tattara waɗannan tsofaffin littattafai ya tattaro wasu maganganu masu muhimmanci daga cikin maganganun da shi ainihin ibn urwa ya ɗauko a cikin littafin shi mai suna alkaukabu darari to har da wannan magana don haka ku saurari sharhin wannan hadisin ku ji yace hadha alhadithu yadullu ala tahrim bina'il masajidi ala quburi salihina wannan hadisi dalili ne akan cewa haram ne a gina masallatai akan kaburbukan salihai mutanen kirki wa taswiru suwarihim fiha kuma haramun ne a zana hotonsu ko mutum mutumin su a saka a cikin masallaci kama ya fa'aluhun nasara kamar yadda kiristoci ainihin suke yi wala raiba ibn rajab ya ce babu shakka anna kulla wahidin min huma muharramun alan firadihi kowane ɗaya cikin biyun haramun ne sai ce fataswiru suwaril adamiyina ya harumu zana hoton 'yan adam to haram ne kun fahimci wannan wa bina'ul quburi alal masajidi bin firadihi ya harumu sannan gina ko haka kaburbuka akan masallatai ko kuma akasin haka masallatai akan kaburbuka shi kadai din ma haramun ne kama dallat alaihi nususun ukhar kamar yadda wasu dan nasoshin suka nuna ya'ati zikru ba'dha yace zai ambaci wasu daga ciki qala sai yace wat tasawiru allati fil kanisa allati zakaratha ummu habiba wa ummu salama kanat alal hitani hotunan nan da ummu habiba da ummu salama suka gani hotuna ne ma fa a jikin bango jama'a abin da ibn rajab yake ce a jikin bango ne ba ma mutum mutumi ba wani hauha da makamantansu ko kaga wurin minassa da malami yake wa'azi a cikin coci sai kaga an sassaka hoton annabi isa ko kuma hoton ainihin maryam walam yakul laha zillun wannan hoton ba shi da inuwa dan haka sai ya ce fataswiru suwari على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاء بها يحرم في دين الإسلام جماعة wannan maganar fa ana faɗin ta ne yau wajen shekara 700 da ta wuce kenan malam yace zana ainihin wato hoto na annabawa da hoton salihai dan neman albarka shine abin da 'yan tijjaniya suke a yanzu ka ga hoton kaulaha an sa a jikin wannan mota an sa a jikin shago yan tijjaniya a nan cikin zariya fa abin da suka camfanta yanzu shine duk shagon da aka sa hoton kaulaha to barayi ba za su fasa shi ba duk motar da aka sa hoton kaulaha barayi ba za su sace ta ba camfi ne wannan shine shirka ce akan shirka bai halatta ba ma'ana sanya hoton haramun ne sannan kudurta cewa in aka sanya hoton kuma hoton na tsarewa daga barayi wannan kuma wani ainihin wato butulci ne ga Allah ba daidai ba ne gashi yake cewa sanya hoton annabawa da salihai don neman albarkarsu wannan haramun ne sannan walistishfa'u bihim da kuma neman cetonsu shine ka sanya hoton in wani abu ya same ka ka zo ka durƙusa a gabansu kana ainihin ɗagawa kana abin nan yanzu 'yan shi'a a najeriya ɗawafi suke da hoton zazzaki sai su je sai su sa hoton zazzaki sai su mishi irin yadda 'yan siyasa suke yi sai a samu kwali sai a sa a wannan bangare a sa gabas a sa dama a sa kaza sai a aje a kan tebur sai a kawo fitulu sai a sa sai suna kewayawa suna labbaika labbaika labbaika ya zazzaki suna ɗawafi da hoton zazzaki duk waɗannan shehinnai na ɗariƙa da na shi'a duk sun san ana wannan kafirci sun ja baki sun yi shiru don haka ahlus sunna ku tashi ku bayyana shirka don haka malam bakar mahmudu gumi fiye da shekara ashirin ya datse kofar wannan shirkar an fara manna hoton shi ya ce sam kada wanda ya manna hoton shi amma wannan fitsara ta sake dawo ahli sunna a hotunan malamai da suke sawa a jikin sidina da kasusuwa don haka duk masu sai da sidinan nan cin amanan malaman sunna suke yi da suke ɗaukan hotunan su suna sawa wai wani da ya zo sai ya kawo uzuri wanda ya fi laifin kuma zafi ya ce in ba su sa hoton ba ba a siye wai in ba su sa hoton malam ja'far ko abubakar muhammadu gumi ko wane ne a jikin fallon hoton cd ba ko ba a siyan cd bai halatta ba saboda haka masu wannan production din musulmi ne su ko kafirai ko waɗanne ne su dole ne a tashi a nuna musu cewa wannan bai halatta ba ba shi cikin sunna ba addinin musulunci ba ne ina fata a gane wannan gashi sai ke cewa walistishfa'u biha ya harumu fi dinil islam neman ceto ko neman ainihin wata kariya da waɗannan hotuna haramun ne a cikin addinin musulunci malam ya ce wa huwa min jinsi ibadatil ausani wannan yana daga cikin jinsi na ibadar gumaka jama'a wannan magana fa ana faɗin ta yau shekara ɗari bakwai ne ni karanta kaɗai nake sai ce wa huwa allazi akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna ahlahu shirar al-khalq inda Allah yawm al-qiyama masu yin wannan aikin su ne annabi yace su ne ashararan halitta a wurin Allah a ranar alkiyama wato kun san abin da yake bamu mamaki duk karatuttukan nan da muke shehunan ɗariƙan nan suna ji sai mun je aikin hajji mun zauna sai ka ji suna cewa wallahi Allah ya saka muku da alheri ku kuke faɗa mutane gaskiya sai ran da ta kama kowa ya san ne ai magana sai dai ta jinkiri ba dai kuke kaza ku kuke kaza ku kuke kaza disan wannan mutumin da zai faɗi wannan shine zaka ji a wurin maulidin shehuwa ne yana kambama shirkar kuma amma ana haɗuwa a filin mina ko filin arafa ya koma gefe guda ya yi shiru da an haɗu sai ce akar makalla Allah ya muku sakamako da alheri wallahi ba don wa'azin da kuke ba da al'umma ta lalace amma suwa ke lalata al'ummar su ne suna nan zankame a kowane gari a ko'ina kuma ku rinka bincikar su shin kuna wa'azi in kun je kasashen saudi arabia in kun je maka kuna wa'azi wallahi kus suke yi kuma sai su zo suna ta yabawa da waɗannan abubuwan kuma su ce gaskiya ne abu babu shakka a kai to amma sai ce akar makalla baka ga ku da kuke da ana zagin ku a gari ba wa zai iya ɗaukan wannan zagin ba zai iya ɗaukan zagin ba eh to da sai kai shiru sai ka je ka noma gonar gado ka fita a manomi amma dan me zaka fita a shehi mai raye shirka tunda in ka yi wa'azin abar shirka za su zage ka kai kuma kwakwalwarka ba ta iya ɗaukar zagi to ai ba kuma lallai ne ka je ka yi shirka ko ka ce a yi shirka ba amma ku dubi waɗannan abubuwa jama'a suna ji suna gani mutane suna shirka jama'a makon da ya wuce nake ba da labari fa tun 1984 a muciya jama'a saman ofishin nan nawa akwai ɗan gidan da ya taɓa zuwa har kaulaha talauci ya buge shi kawai da ya tafi ya je samu hoton kaulaha a wani masallaci a garin kaulaha din an sa sha alƙiblan masallaci gwangwame man hoto haka ya shirya musu fowon nai ne mai lafiya da ya je zauna aka yi sallah asuba kawai sai fara shashekar kuka ya fara shashekar kuka yana shasheka yana can aka ce bawan Allah lafiya sai ƙara birkicewa da kuka ya ce tun yana karami yake mafarkin wannan hoton sai gashi yau Allah ya kawo sai sake rikicewa aka yi talallashin shi aka kai shi masauki ya ce haka ba a kawo mai soyayyen nama da faffan nama da safe nama ya ce nama ya ce abin shi tun daga kaula haka ɗauko mishi mota ta kawo shi har kano daga kano kuma aka ce a ɗauki drop a kawo shi zaria tun 1984 to da maƙudan kuɗi yana nan har yanzu a garin nan yana nan ya zama hamshakin mai kuɗi kuma irin wannan yake wa 'yan ɗariƙu gari gari tun da dai sun ce shirka za su yi to shi kuma yana nan ya kafa kamfanin da yawwa kawai daga mutum ya zo ya ce yana mafarkin hoto sai ku ɗibi kuɗi ku bashi Allah ya kiyaye malam yake cewa to ga kuma wata maganar jama'a wa taswiru suwar litta'assi bi ru'yatiha zana hoto domin jin daɗi da samun natsuwa da entertainment da kallon waɗannan hotuna aulitta na zuhi bizalika ko kuma dan in mutum ya kalli waɗannan hotuna sai ji zuciyar shi ta kaddasu ta tsarkaku wattalahi da kuma holewa muharramun shi ma haramun ne kun ji wannan kuma yanzu ba da shehinnai ake ba ba da yan ɗariƙa waɗannan da yan duniya ake in dai hotuna ne na 'yan adam a sanya su don a ji daɗi a je a yi enlargement na hoton mai martabawa ne his excellency wa ne his eminency wa ne a'a wannan shine father of the family a'a wannan shine kaza a sanya don a rinka jin daɗi ko kun fahimci wannan da kyau wannan karatun mun taɓa mun taɓa yin shi a mutiya da daɗewa a hakamul jana'iz na zo na karanta wata rana sai na shiga gidan wani mutum a Bauchi ina shiga ya sanya hoton a bata lokacin shine shugaban mamsa shi mutumin shine shugaban mamsa ya sanya hoton a baci ina shiga sai ce an karɓi kala ma ban da wannan na ce a kan ya ce a wannan ba hana mala'iku na ce a ƙarya ne na hanawa na ce to ai ce ya taɓa jin wani kasar ɗina ne yana cewa ya ce duk gidan nan ba hoto amma dai wannan baya hanawa na ce a shi ma yana hanawa tun da nan ana samun kuɗi Allah ya kyauta malam ya ce haramun ne wa huwa min kaba'ir kuma yana daga cikin manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai wa fa'iluhu mutumin duk da ya aikata haka fa min ashaddin nasi azaban yawmal qiyama yana daga cikin mutanen da za su fi kowa ɗanɗana kudar azaba a ranar alkiyama fa innahu zalimun domin wannan mutumi azzalimi ne mumassilun bi af'alillahi ta'ala allati la yaqdiru ala fi'liha ghayruhu saboda yana kwaikwayon Allah kwaikwayon Allah akan ayyukan da ba wanda ya isa yayi su sai shi Allah wa innahu ta'ala laysa kamislihi shay'un babu wanda yake kama Allah la fi zatihi wajen zatin Allah wala fi sifatihi wala fi af'alihi subhanahu wa ta'ala babu wanda yake irin Allah a wajen zati da wajen siffa da komai na Allah malam yace zakarahu fil kawakibid darari mujallad ya ce a cikin littafin ainihin alkawaki buddarari ibn urwa alhambali ya ambaci wannan a mujalladi na 65 a ainihin wato tun ba abu gaba kenan shine ya ce ainihin wato takarda ta 82 fuskar takarda ta biyu kuntu bayan da albani ya gama ɗauko wannan magana da aka yi ta wajen shekara 700 ko shi kuma bari ku ji abin da ya ce ya ce wala farqa fi tahrimi bayna taswir al-yadawi والتصوير الآلي والفوتوغرافي yace babu bambanci tsakanin haramcin zana hoto da hannu ne aka yi irin wanda artist suke yi ko ku an yi da wata na'ura ne ko ku an yi da na'ura ta kamera ta photograph yace balit tafriqu bainahuma jumudun wa zahiriyatun asariya wasu mutane ne aka samu suke cewa ai hotunan da aka haramta su ne waɗanda ke fitar da inuwa ko waɗanda ake zanawa amma wannan da kamera take zuwa take ɗaukar hotonka ta tura gefe guda ta ɗauka ai ba a haramta ba sai albani ya ce wannan zahiriya ce kawai ta zamani kun san zahiriya ibnu hazmin ibnu hazmin ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kada ka shiga cikin ruwa eh ka yi fitsari sannan ka yi wanka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai ibn hazm ya ce to shikenan tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana in ka koma gefe guda ka samu gwangwani kai fitsari a ciki sai ka zo ka zuba fitsarin a cikin ruwan to ko ka shiga kayi ba komai wai tunda ai baka shiga ciki ba wannan zahiranci ne ba wani ma'ana akan wannan to ma'ana abin da ake so ka gane a cikin fiqhu illa ake dubawa da hoton da aka zana shi da hannu da wanda aka yi da kamera mai bambancin su ba su da bambanci don haka dukkan shi haramun ne jama'a kun ji waɗannan bayanan gaba ɗaya na karanto muku su ne daga cikin littafin ainihin wannan da na faɗi ta haziru sajid min ittikhadul qubur masajid haka kuma wannan magana akwai cikakken bayani a kanta a cikin littafin adabu zifaf Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am alaikum salam na'am na'am haka ko a kofar gida ba na'am na'am na'am na'am na'am abinda mai tambaya yake tambaya shine a kudancin kasar nan misali tun daga nan ka fara shiga waje jallakwaja da garuruka ainihin okene da makamantansu za ka ga musulmi ne fa ba kafirai ba za ka ga tsakar gida ne an haƙa kabari an yi kabari a tsakar gida ana shanya kubewa akuya tana kwanciya tana hutawa a kai in kai ma kana jin bacci da daddare zafi maka yawa sai ka kawo tabar maka ka dora akan kabarin babanku ne ko kakanku ko a kofar gida kaga har kasa trader ake akan kabari kuma to yanzu in aka gano irin waɗannan nasoshi ya za a yi da waɗannan kaburbuka za mu zo mu tattauna matsalar amma a jimillanci abin da malamai suke cewa idan aka gano cewa gida ko masallaci shi ya fara gabata sannan kabari ya zo to sai a duba a ga wannan kabarin a yanzu ya rididdige eh to a baje shi kawai amma ana sa rai akwai kasusuwa ko mamacin akwai shi a ciki eh aka ce sai a zo a haƙe wannan kabari tun da musulmi ne sai a je a haƙa wani kabari a makabartar musulmi sai a kai shi sai a sa shi cikin sutura idan ko ba musulmi bane kawai yadda aka yashe shi din nan to duk wani wuri mafi kusanci da za a zubar da shi ba tare da ya damu mutane ba sai a je a zubar da shi za mu zo mu karanta waɗannan bayanai a nan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi yasa ko akwai buƙatar aiki tsakanin ahlus sunna na ƙasar nan wanda alhamdulillah abin da na daɗe ina kira a kai a da ƙungiyar izala ta taurare a kai yanzu na ji ta fara fahimtar haka shine ba sai lallai ɗan ƙungiyar izala za a haɗu a aikin sunna da shi ba makon da ya wuce na ji a rediyo ana sanarwa ƙungiyoyin ahalus sunna za su yi wa'azi a Legas. daga ciki akwai ƙungiya kaza daga zaria ƙungiya kaza daga oshun ƙungiya kaza daga lakwaja hadda ita kanta ƙungiyar izala ma'ana dukkan sauran ba a ƙungiyar izala suke ba amma su ma menene ahalus sunna ne an haɗu a yi aiki tare abin da muka daɗe muna cewa kenan su a wancan lokacin sai suke ga a'a in dai sunna ce dole sai an dawo cikinsu akwai buƙatar 'yan uwanmu da ke kudu jama'a suna nan suna son sunna amma ina gaya muku wallahi suna fuskantar matsala nakan ziyarce su mu je mu zauna da su yanzu jafa'in da aka yi musu ma sai aka ce sun je sun ɗauko addinin hausawa sun zo sun kawo rikici a Legas. akwai buƙatar daga cikin taimakon da suke buƙata jama'a za ku ga suna da zaratan matasa masu son addini amma duk abin da suke karanta abin da aka rubuta da turanci ne galibi ba su da ƙwarewa cikakkiya akan ilimin larabci to da a ce za a samu a je a kwaso guda goma daga gari kaza a zo a karantar da su bayan wata shida su je suna wa'azi a auci suna wa'azi a okene suna wa'azi a ina ne a oshun suna wa'azi a Legas da yarurrukan waɗannan wuraren sai a fahimci cewa na'am yanzu waɗannan addinin nasu ne amma gaskiyar lamari jama'a akwai matsala matsalar kuma ta kai matsala a kudancin nan domin misali mutum ne yadda zai aurar da ya shiga ɗaya daga cikinsu amma fa akwai wani durƙuso da ake yi ranar ɗaurin aure wannan irin durƙuson kwanciya ake gaba ɗaya ya ce ya yarda duk wata bid'a da al'ada kada a yi amma sai an zo gaban shi an yi wannan miƙewar gaba ɗaya don aka miƙe to ya ba da ya kenan shi kuma yaron ya ce ba zai yi ba aka kada aka raya sai na ce musu to su je su samu akwai wani dattijo alhamdulillah daga cikin mutanenmu da ke can akwai wadanda sun fara gemu da furfura na ce aje a same shi kuma yana yin naɗi irin na alfa aje a same shi a kai kuka gare shi shi aka je aka kai kuka gare shi ya je samu iyayen je yake gaya musu ba za ku gode wa Allah ba ku suna son addini inda yake shiga ba nan yake fita ba yana kawo ayoyi nan da nan ya shawo kansu sai suka ce to yanzu kai alfa ka yadda zaka daura musu aure ba su maka wannan kwanciya ba yace ya yadda ce to je ka ka daura musu shi alfa ba zai karbi kwanciya ba ya karbi aiki ne akan mu dole a wannan shirke kira tansiq amali shine mun ji ga wani ahalin sunna can a kasar nufawa ko a kasar yarabawa ko a kasar inyamurai yana kwazo yana gwagwarmaya sai mu kai mishi gudunmawa mu kai mai ziyara mu ga me yake bukata a littattafai yake bukata a yana bukatar shawarwari ne a yana bukata a haskaka mishi ne jama'a ku duba jama'a duk Najeriya fa babu da'awar da ake jaharawa da ita irin me irin sunna duk wanda yake karanta wani littafi qur'ani ne ko menene bai isa ya kira zuwa ga da'awar shi kai tsaye ba sai mu a ƙasar nan shi sai ya zo yana ta kame kame yana ta kame kame kuma ba wanda har yau ya sanya littafin aƙida shi ko ɗariƙa shi ko menene nashi yana karantarwa sai dai ya sanya namu muwaɗa ta mu ce tajul jami'ul usuli namu ne hadisan manzon Allah ne duka namu ne tafsirin qur'ani namu ne har yau ba wanda ya karfin hali ya sanya tafsirin jawahirul ma'ani to mu mun fassara an ce ba mu iya ba mu bayan ɗariƙa ba ne masu abin su fito su fassara mana shin kiristoci ba sa fassara bible ana tafsirin bible a cikin rediyo amma me yasa har yau ba wanda ya karfin halin ya fassara waɗannan abubuwa don haka gaskiyar lamari jama'a wannan aiki yana buƙatar wallahi al'azimi a taimaka musu na san cewa fiye da shekara ashirin da suka wuce akwai wani babban mutum a garin nan daga nan yankin yake kuma sarauta yake da ita da ya ji wa'azi irin wannan ya rasa ya zai yi shi yake da sarauta a garin amma kabarin mahaifin shi shi ma haka a cikin gida ko a tsakar gida yake ko a wajen gida ya je ya tayan ma abin ya ce zai rushe wannan babban matsala ce a nan garin lokacin sai aka hura mushi wuta da ya rasa yadda zai sai je wurin malam bakar gumi Malam Bakar Gumi ya ce ka saurara tukuna saboda kai ne sarkin gari kai ake sa rai ka je ka kai musu sakon sunna in ka dira ka ce ka zo ka rushe kabarin mahaifinka ba wani karatu da zaka sake kawowa su yadda ana buƙatar sai an karantar da su bit tadarruj amma a lokacin anan an yi pressurizing nashi ne an hura mai wuta ne cewa in dai ya yadda shi ahlus sunna ne to ya je ya cire kabarin nan da ke tsakar gida akwai abubuwan da a hankali ake bin su jama'a har a kai ga fahimtar da jama'a tukuna amma wasu matasa za su ce in ba kai haka ba to za a daina magana da kai yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am wannan daga Lagos ne su ma an ɗauki mataki a kansu ba ka jibe ba musu big bang Allah ya kiyaye to jama'a kun ji wannan in Allah so to bayan wannan hadisi sai kuma ainihin mu karanta hadisi na biyu da ke cikin babin al-imam al-bukhari ya ce حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا مقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا إضادتيه الحجارة wa ja'alu yanquluna as-sakhra wa hum yartajizun wan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ahum wa huwa yaqulu اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة صلى الله عليه وسلم jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga babban malami malam mai gamdakatar musaddad yace Abdul Waris ya bashi hadisin da ya samo daga Abu Tayyah Abu Tayyah kuma fa daga Anas Anas yace قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة منظر الله يا إسو مدينة فنزل أعلى المدينة سي منظر الله يسوكا a awalil madina ita ce a'ala wato madina akwai gangare akwai kuma tudu inda gidan annabi da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke yanzu gangare ne to inda ya sauka din fa tudu ne domin nan tudun shine inda ya zan in ka taho daga makka nan zaka tsaya shine ake kira awali har yanzu in ka je madina in ka ce wa dan tasi ya kai ka awali don awali din ka tsaya daga nan masallacin annabi zaka hangi hanyarta ga ta nan daidai inda hanyar masallacin da za ga an sa masjidi bilal daga daidai ainihin wato inda makabartar baki a take daga bangaren ta na dama in ka fito daga masallacin annabi ka tsaya a gaba to wannan anguwar da ta can ciki za ka ga ko a yanzu din tudu tudu ce kana ƙara tafiya za ga kana kana sama sama to sai manzo Allah ya sauka a nan awalil madina ina fatan an gane fi hayyin ya sauka a cikin wasu kabilu yuqalu lahum banu amr ibn auf ana ce musu kabila ƴaƴan amr dan auf na fata an gane fa aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihim 14 layla sai manzon Allah ya zauna a cikin su tsawon kwana goma sha hudu mako biyu kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma arsala ila banin najjar wato yadda al'amarin ya faru jama'a lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya iso asali sai da ya fara sauka a ƙuba da ya sauka a ƙuba da ya taso ita ƙuba a bayan garin madina take har yanzu ƙuba bata zama a cikin gari ba da ya sauka a nan ƙuba to da ya taso daga ƙuba sai ya sauka a awalil madina to sadda ya sauka daga awalil madina din nan to sai tashi yana kewaye cikin gari don ya gane ina ya dace a yi masallaci a wannan lokacin ne wannan taguwa tashi ta tsaya daidai inda gonar banun najjar take shine da ya dawo sai ya aika wa waɗannan ƙabilar banun najjar ya aika musu cewa su zo yana son ganin su su ƙabilar banun najjar suna daga cikin ƙabilun khazraj ma'ana dangin su anas ina fatan an gane to musulmi ne sai suka zo faja'u muqallidi suyufi sai suka zo suna rataye da takubba to akwai wata nuska ta sahihul bukhari wadda abin mamaki kuma ita ce ma tafi yawa sai dai mu ba ita tafi mana yawa a nan kasar ba faja'u muqallidina suyufa ba kuskure bane a larabci an yi nasba ne alal haliyya don haka in wannan nuska ka haɗu da ita daidai ne muqallidina asiyufa amma nan muqallidi siyuf sai ya zama asiyufi mudafun ilaihi majrurun bil idafa wa alamatul jarri al kasratu zahira ala akhirih sai suka zo suna rarrataye da takubba ma'ana al'adar larabawa ce yawo da takobi ina fata an gane kamar babarbare duk inda ka samu babarbare sai dai in ya sassauta ra'ayi zaka same shi da ainihin wukar shi a kafa ina fata an gane to haka waɗannan ainihin larabawa sai suka zo rataye da takubba ka anni anzuru ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ala rahilatihi ana sai ce kamar yanzu da nake baku labari ma ina ganin annabi akan abu hawan shi abin da yake bada labari a yanzu haka ina tuna yadda naga annabi ma shine ma'anar maganar wa abubakarin ridfuhu abubakar yana haye a ainihin bayan abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallama ta iya yiwa a nan ka ce to ko an samu tufka da warwara domin a yadda hadisin hijira ya bayyana annabi yana kan tashi a bar hawa abubakar yana kan tashi to amma me yasa a nan ya zama abubakar yana goye a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ai an riga an shigo gari shine suka koma suna amfani da abin hawa daya amma tahowarsu daga makka zuwa madina shine kowa da nashi amma da aka zo fa shine sai annabi ya goyo abubakar akan nashi wannan dalili ne akan ya halatta a ɗorawa abin hawa ɗaya fasinjoji guda biyu kamar mai kamar jaki ko doki ko alfadari da sharaɗin in zai iya ɗauka in ba zai iya ɗauka ba malamai suka ce haramun ne amma wannan fatawar fa ana magana dabba ne ba babur ba babur kan kai da kanikawanka kai da masu faci ka ɗora mai mutum goma ma ka je ka haɗu da road safety ko makamantan haka amma ana maganar jaki ko doki da yake dabba kar ka ɗora mai mutum biyu in ba zai iya ɗauka ba wa mala'u banin najjar haulahu anas ya ce ina tuna ga annabi yana ainihin zaune a gaban dabba abubakar yana bayan shi sannan kuma manya-manya daga cikin ƙabilar banin najjar su kuma sun zo sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama hatta alqa bi fina'i abi ayyuba manzon Allah ya ta tafiya har sai da ya tsaya ya sauka a kofar gidan abu ayyuba fina kofar gida ko garka in ji sakwatawa ai akwai waka da tun kana yaro ka ji dan mara yana yin ta yana wane ne wane ne haladu farin tsoho ko ai wannan shine haladu farin tsoho din abu ayyub al-ansari sunan shi khalid abin ya hada da jahilci da al'ada ne shine zai ga ce wani haladu farin tsoho khalid abu ayyub al-ansari ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a kofar gidan shi wa kana yuhibbu an yusalliya haisu adrakathu sala annabi kuma yana sha'awar duk inda sallah ta riske shi yayi saboda an sauƙaƙa mai a cikin shari'a shi wa yusalli fi marabidil ghanami annabi har ma yana sallah a inda ake daura awaki da ainihin ƙananan dabbobi wa annahu amara bi bina'il masajidi manzo Allah ya bada umarni a gina masallaci duk Anas ne fa nan yake baka labari fa arsala ila mala'in min banin najjari to sai manzon Allah ya aika wa su waɗannan jama'a daga cikin ainihin tarin jama'a na banin najjar ɗin manya-manyan su aka aika musu manyan su su zo faƙala sai manzon Allah ya ce ya banin najjar ya ku banin najjar su ne ƙabilar sa'anas ɗin ƙabilar khazraj kenan ina fata an gane wato kamar hausawa ne ai kaga wani lokaci za a iya cewa sai aka aika wa hausawa su zo wani lokaci kuma a iya cewa sai aka aika zamfarawa su ne dai dan karka ji wata ran an ce banin najjar wata ran ka ji an ce me ka ji an ce khazrajawa sai a su din ne dai ko an fahimta jama'a sai aka aika musu su zo da suka zo sai ce musu saminuni bi ha'iqikum hadha ku faɗa mini kuɗin wannan ainihin wato gona naku taku ko shinge naku wato wuri ne gona ce babba amma akwai kaburbukan kakanninsu a ciki sun kewaye ta qalu sai suka ce la wallahi ko ɗaya mun rantse da Allah la natlubu samanahu illa ilallahi ba ma neman kuɗin wannan wuri sai a wurin Allah Allahu akbar ma'ana su suka ba da sadakar wurin da aka yi masallacin manzon Allah ɗin nan da kake sallah waɗannan mutanen sun haɗa ma'ana sun more waɗannan masallacin manzon Allah a ce kai ka ba da fili aka yi shi kuka ku duba abin da suka ce fa la natlubu samanahu illa ilallah sannan wannan ya nuna kai kuma kar kullum ka zama mai son cin sadaka ku duba annabi me yace musu saminuni ku faɗa min kuɗin in ji zan iya koko sai na taya kar ka ɗauka cewa tunda masallaci za ka yi dole a baka wuri ba dole ba ne in aka ce sayarwa ne sai ka ce to nawa ne ko mun fahimta jama'a faƙala anasun anas dan malik Allah ya kara mishi yarda ke ba mu labari ya ce fakana fihi ma aqulu lakum to a cikin wannan gona duk abubuwan da na faɗa muku suna nan a ciki na farko akwai kuburul mushrikina kaburbukan mushrikai ikon Allah kaji aqida ta kama su anas kaburbukan kakannin shi ne fa a ciki kakannin shi ne don banu najjar ne ce akwai kaburbukan mushrikai a ciki wa fihi kharibun sannan akwai gidaje waɗanda suke rusassu irin gidaje waɗanda an zauna a da sun rurrushe ina fata an gane wa fihi nakhlun sannan akwai bishiyoyin dabino fa amara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bil quburi sai manzon Allah ya bada umarni aka bi aka haƙe waɗannan kaburbuka sanu bishat sai aka kwakule su wannan shine mahallin shahid da yake cewa hal tumbashu quburu mushrikil jahiliya za a kwakule kaburbukan mushrikan jahiliya gashi annabi ya ce a kwakule su kun fahimta jama'a summa bil kharibi fasuwiyat sannan waɗannan rusassun gidaje fa manzo Allah ya ce a ƙarasa bubbuge su su daidaitu da ƙasa wa bin nakhli sannan bishiyoyin dabinan fa fa qut'a sai aka yanyanke su wannan dalili ne akan idan bukata ta kama za a yi gini a wuri ga wata shuka a wurin za a iya yayyanke ta saboda larurar haka magumanta ba bara abin da muka yi kenan jama'a mun ba da izini wani bawan Allah ya shuka masara a filinmu da za mu gina makaranta muka samu kuɗi sai muka yi mai adalci tun da mu muka ba shi izinin ya je ya yi noman muka zauna muka ce to ya faɗi kuɗinta shi da kanshi ya ce mana dubu goma sai na ce to a ba shi dubu goma sha biyar ba almubazaranci ba ne bukata ce ta kama gashi kana ga bishiyoyin dabinai ne sai aka daddatse su ibn hajar sai da ya shiga ya fita saboda wasu malamai sun ce don me za a yi barna ai wannan annabi a sai ibn hajar ya ce ko dai ya zama dabinan mazaje ne ba mataye ba babu yaya a jikinsu saboda dai duk yadda za a yi sai an kare bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka aka bi aka daddatse dabinan fasaffun nakhala qiblatal masjidi waɗannan bishiyoyi na dabino duk sai aka kwantar da su daidai da inda alƙiblan masallacin take gaban masallacin kenan nan aka kwantar da su wa ja'alu ibadataihi sannan sai diraku guda biyu pillars guda biyu waɗanda aka tsayar na masallacin sai aka sanya alhijara su kuma sai aka yi su da maramarai ko duwatsu wa ja'alu yanquluna sakhar sahabbai suna ɗibo ainihin dutse wato da dutse aka yi gini dutse shine matsayin bulo to sahabbai na aikin ɗauko dutse suna kawowa wa hum yartajizuna suna rera waka rajisi ya halatta ba waka ce irin ta wannan ta yan drama ba ba waka irin ta shata ba bahaushe yana kiranta waƙe akwai bambanci tsakanin waka da waƙe ita ce zaka ji mawaƙi bahaushe ce na gode tabara jalla sarki mai kyauta da yayo bayinsa galibi masu nagarta to yanzu wannan ba waka ba ce mecece waƙe to ya halatta ina fata an gane to suna yi suna rera irin wannan wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu annabi ma tare da su ake aiki annabi bai da girman kai jama'a da shi ake aikin da shi ake ɗiban bulo da tubali wa huwa yaqulu shi ma yana waka yana amsa musu yana cewa Allahumma la khaira illa khairul akhira ya Allah babu wani alheri in ba alherin lahira ba faghfir lil ansari wal muhajira Allah ka ji kan ansarawa da muhajirai wannan ainihin shine abin da annabi yake faɗi yake ba da jawabi su ne suke faɗi Bukhari ya ruwaito mana za mu je mu karanta nan gaba waƙen da suke suna cewa nahnu allazina baya'u muhammadan alal jihadi ma bakina abada mu muka yi wa muhammadu mubaya'a akan jihadi matukar muna da rai wannan me yake nuna maka ba fa jihadin ne ya taso ba amma dan kafirai su ji mun shirya fa yawa dan ka ga wai masallaci ko muke ginawa a dauka za mu zauna ne mu ta zikiri bukuratan wa asila ma'ana aka taba mu akwai jihadi shine suke cewa nahnu allazina baya'u muhammada alal jihadi ma bakina abada shi kuma yana cewa allahumma la khaira illa khairul akhira fansuril ansara wal faghfir lil ansari wal muhajira akwai riwaya da tace fansur lil ansari wal muhajira tana cikin sahihu muslim Allah ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi wanda ya amsa mana tambayar da bukhari yayi ya halatta a kwakule kaburbukan mushrikai na jahiliya a yi masallaci a wurin ko bai halatta ba ya halatta da haka in wani ya yi haka gobe ka kuce ya yi laifi a ce wani cemetery ne wani menene menene menene na abin nan kaburbuka ne na kafirai na yanzu ne ko na da sai abi a haƙe su gaba ɗaya sai a je bayan gari a samu wani rami sai a zuba su sai a binne don kasi wayi su damu jama'a sai a zo a gyara wurin sai a yi masallaci kaji masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali makabartar kafirai ne a wurin Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba ku ji abin da ibn hajar ya ce ya ce wa fil hadisi jawazu tasarrufi fil maqbara fil maqbara al mamluka bil hibati wal bai'i idan makabarta kun san a Lagos da wasu wurare makabarta wurin business ne mewa baka san wannan ba mutum zai je sai fili ne mai girma yana da certificate of CFO da komai ya je kuma ya rijista da corporate affairs cewa makabarta ce ta business in babanka ya mutu sai ka zo ka sai wuri in ka sai wuri sai a rufe shi akwai waɗanda suke yi on lease shine za a siyarwa da babanka wannan wuri ne da zai kwanta shekara ashirin da biyar bayan shekara ashirin da biyar fa za a rubuta takarda da lauya na kamfanin nashi da ko kuma naku family bayan shekara ashirin da biyar ko ku zo ku kwakula babanku kusan da za ku kai shi ko kuma ku sake yarjejeniya sabuwa haka suke yi a Lagos akwai wurare da yawa suke haka to me kawo ne wannan maganar sai malam yake cewa me irin wannan makabartar tunda tashi ce ba sadaka yi ba to yana da yancin ya ba da ita kyauta ko ya siyar da ita kaji dalilin da ya sa ne waccan magana wasu abubuwan ba za ka gane su ba don babu zuwa garinka za ka ce kai tun da ka tashi makabarta ce mecece sadaka ce amma wasu wuraren wallahi azim akwai kasashen duniya da abin ya kai ya komo jama'a rami za a gina ƙato kamar masallacin nan a ƙasa sai ainihin haka a jikin bango sai a sa mamaci idan wani ya mutu kuma fa sai a hakan ƙasa da shi ƙasa ƙasa haka a koma sama sama haka ake yi kuma bisiye ake rijista ake yi sai sa mu gode wa Allah da Allah ya sa mu musulmi ne jama'a labari na samu alhaji maje Allah ya gafarta mishi ba shi ya ba musulmi wannan makabarta ta hanyar damba ba aka ce lokacin har cewa yake ai sauri a cika ta zai kara wa musulmi wata wallahi albarka ce Allah ya albarkace mu da musulunci jama'a ka je kasashen da ba musulunci za ka ga komai business ake yi komai business ake yi jama'a na fata an gane wani tsoro ya je fatako da ya tsuguna ya fitsari yana miƙe aka ci kwalashi aka ce to baba naira hamsin ne tun zamanin naira hamsin na naira hamsin za ka bayar kayan fitsari a nan har yanzu dattijan ya zo ne muku tarihi sai ce shi ya ga inda in kai fitsari sai ka biya kai Allah ya kyauta wa jawazu nabshil quburi ad-darisa idza lam takun muhtarama wala yace ya halatta kaburbuka a ainihin baje su a tone su idan har suka zama sun riga sun riɓe sun lalace to ya halatta ainihin a tone su amma ku ji sai malam ya ce idza lam takun muhtarama idan ba kaburbuka bane masu daraja su ne ne in ba kaburbukan musulmi bane in kaburbukan kafirai ne kabari in har na kafiri ne to bai da wata alfarma haka gawa by extension ya kamata ku gane ɗalibai masu karatun medicine dukkan practical aspect da za ku yi da masu physiology da masu kaza malamai suka ce gaba ɗaya ya halatta a yi da gawar kafiri amma bai halatta a yi da gawan musulmi ba don haka ɗalibai masu physiology waɗanda suke karatu game da halittar ƙasusuwa da menene jijiyoyi da makamantansu da ɗalibai masu karatun medicine malamai suka ce in za ku yi practicals za ku iya samo gawa amma ba ta musulmi ba ta kafiri za a iya amfani da ita amma ta musulmi ba ta halatta ba ku karanta littafin ahkamul jana'iz malam ya ce wa jawazu salati fi maqabir al-mushriki na ba'da nabshiha wa ikhraju ma fiha ya halatta a yi sallah a makabarta ta mushrikai amma fa bayan an kwakule kaburbukan an je an zubar da su sannan wa jawazu bina'il masajid fi amakiniha kuma ya halatta a gina masallaci a wannan kufai na wannan makabarta da aka tone ta kila malam ya ce wa fihi jawazu qat'i al'ashijar musmira lilhaja mangwara da gwaiba ya halatta a datse ta don abin da ake dubawa dukiya ce yiwa tana da ‘ya'ya a jika wasu malamai suka ce ya halatta a ina ba a ɗauki wannan min ƙaulihi wa amara bin nakhali faƙuɓi'a sai malam ya ce wa fihi nazarun amma ba za a iya hujja da wannan maganar kai tsaye akan waccan da aka faɗi ba lihtimali an yakuna zalika mimma la yusmiru don ta iya yiwa waɗannan dabinan da aka daddatse ba sa yin ƴaƴa imma bi an yakuna zukuran ko dai su zama maza ne kun san dabino namiji da mace ne kamar yadda komai yake wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun gwanda namiji da mace ce haka komai namiji da mace ne amma a cikin dabino da gwanda sun fi bayyana duk sanda kaga gwanda tana ta yin huda tana zubarwa ba ta yaya namiji ce haka dabino to wa ikon Allah wannan hudar kuma kai da kake ga tana zubewa fa ba zuba take ba iska ce take ɗibanta take zuwa duk inda gwanda take mace ta watsa mata shikenan sai ta ɗauki ciki ita kuma sai ta haifi 'ya'ya sarki ya tabbata ga Allah malam yake cewa wa imma an yakuna tara alaihi ma qata'a samaratuhu mai yiwa kuma akwai abin da ya faru ne an kwashe 'ya'ya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ta iya yiwuwa ka ce Anas a cikin hadisin ba ya ce sai aka gina masallacin annabi ba sai malam ya ce wa sayati sifatu hay'ati bina'il masjid min hadith ibn umara wa ghairihi qariban in Allah ya so za a zo a kwatanta maka ba da dadewa ba yaya aka bi aka ainihin wato gina wannan ainihin wato kabari a masallaci na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai matsaloli jama'a masu ɗimbin yawa waɗanda ya kamata a tsaya a tattake su a tattauna su a ainihin waɗannan wurare domin waɗannan wuraren jama'a suna ba sa buƙatar a yi sassauci a kansu matsala ta faru yau wata guda a sokoto kusan duk jaridun najeriya sai da suka yi ta yayatawa yasa akwai buƙatar ahlus sunna su ba da muhimmanci game da harkar midiya harkar kafofin yada labarai duk wanda yake da kuɗi yake so ya kafa tashar rediyo ko kafa jarida ko wane ne jama'a ya zo wurin mu mu masana ne akan haka za mu wuce mishi gaba matsalar kawai ka samo kuɗin kuma in aka ce kuɗi kuɗi ake nufi ba canji ba kuɗi ake nufi domin harkar jarida na daga cikin abin da ake samun kuɗi masu ɗimbin yawa in an zuba kuɗi an yi haƙuri yasa in kana son kafa gidan rediyo ko tashar talabijin ko jarida ko menene kana son ka kafa shi a bisa tsari da yadda zai samu karɓuwa ka zo za mu zaunar da kai kyauta za a baka wannan shawarar ba za a karbi ko kwabo a wurinka ba ba dan komai ba saboda al'ummar mu ta musulmi suna buƙatar media jama'a malam musa lukuwa kowa san shi babban malami ne a garin sokoto in fact shine limamin ahlus sunna wal jama'a kuma shine shugaban kungiyar izala kafin abubuwan da suka faru su zo su faru to me ya biyo baya al'amura ne ya zo yana wa'azi sai ya buga misali yace kamar kabarin hubbaran shehu ya ce a yadda yake din nan ba daidai ba ne dole ne a cire duk gine-ginen da ke kan shi a bar zallar kabarin to da yake akwai makiya sai suka ɗauki labarai suka buga 'yan shi'a ne suka buga 'yan ɗari'u suka yi ta yaɗawa cewa ya ce a rusa kabarin shehu Malam musa luko bai ce a rusa kabarin shehu ba abin da ya ce shine abin da ko jiya mun faɗe shi anan muna karatu shine waɗannan gine-ginen da aka yi ɗakin da aka gina a saman kabarin a cire shi wannan labule da aka kewaye kabarin shehu kamar yadda aka kewaye ka'aba da labule a je a cire shi duk wasu abubuwa a bazzallar kabarin shehu da kanshi ya nuna yin haka ba daidai ba ne abin da malam musa luko ya faɗi kenan idan ba jaridar ahlus sunna ta kaduna ba a tatbik babu jaridar da ta ruwaito labarin ta mishi adalci ya kamata ku ji tsoron Allah ku san duk abin da kuke faɗi ko kuke rubutawa ko kuke kaza wata rana za ta zo da za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba idan ba haka ba jama'a mutane suna ainihin rubuta abubuwan ƙarya jama'a wai kawai saboda jira ake kiris sai a ce a rubuta kaza na ƙarya a ɓatawa ne na haka malam musa lukuwa abin da ya faɗi ba kuskure ba ne kuma abin yana na remains intact in its entirety duk abin da ya faɗi gaba ɗaya babu kuskure a ciki bai janya ko ɗaya daga ciki ba duk wata jarida da ta zo ta ce malam musa lukuwa ya janya abin da ya faɗi ƙarya ne don abin da ya faɗin ba kuskure ba ne shine abin da kuma dukkan mai tauhidi zai faɗi gine-ginen da aka yi a kabarin shehu duk a rushe su a bar asalin kabarin iyakar magana da ya faɗi kenan ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya insha Allahu ta'ala za mu saurara a nan amma muna sanar da ku akwai karatun littafin hikbatun mina tarih a masallacin ainihin magumi na su mai shago a gobe tsakanin magariba da isha da jibi insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik